الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وحدا ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nuril huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta laraba wacce ta yi daidai da ranar 23 ga watan zulqada hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako wanda muna karatu a cikin suratul tauba wannan shine zai zamo majalisi na goma sha uku a cikin wannan sura tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anin qur'an wallafar ashek abubakar mahmud gumi alaihi rahmatullah a darasin da ya gabata mun shiga aya ta goma sha tara faɗin allah ta'ala a ja'altum siqayatal hajji وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يتي أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين wannan ayar mun fara bayani akan ta a darasin da ya gabata lokaci yayi inda mun yi bayani game da maganganun malamai dangance da wannan gaba ta farko ta aj'altum wannan tambayar alhamza wannan ta tambaya ce ana ce mata hamzatul istifham tambaya ce ta inkari shin za ku mayar da siqayatul haji shayar da mahajjaci shayar da mahajjaci wa imaratul masjidil haram da kuma aikin raya masallaci mai alfarma kaman amana billah ya zama ɗaya yake da wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya kuma yi imani da ranar lahira وجاهد في سبيل الله يي جهادي دان دوكا كلمر الله لا يستوون عند الله لا yace wannan ba sa daidaita ba sa zama daya a wajen Allah muka ce khitab din a cikin ayar ko dai ya zamo ana fuskantar mushrikai da shi ne sai ya zama wannan an yi ala tariqatil iltifat ina yan agajin nan su kubar yin nisa da yawa kubar yin nisa da yawa wani ya tsaya kusa da mu da an samu abin da ya gyara ku bar ta ya ku ta harkokinku ku bar muna sai abu ya rikice a ita gudu baka ce fitab din ko dai ya zama ana fuskantar mushrikai da shi ne sai ya zama nan an yi iltifati daga zaiba zuwa ga wato damiri na na na alkhitab tunda can ana cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah baya dacewa ga mushrikai su raya masallatan Allah don kuma sai aka ce a ja'altum aka dawo khitab din aka dawo da damiri din lil khitab shin za ku mayar da siqayat al-haji idan da mushrikai ake wanda kuma shine abin da zai gaggauto cikin tunanin mutum saboda keɓance ambaton mukabilinsu da aka yi da lafazin imani aka ce kaman amana almushabbah din da za a ambaci almushabbahu bihi sai aka ce kaman amana billah kamar wanda ya imani da Allah to wannan sai nuna kenan ana nufin mushrikai ko mushrikai za ku mayar da shayar da mahajjaci da kuma raya masallaci mai alfarma kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ba za su taɓa zama ɗaya ba a wajen Allah ko kuma ya zama fitab ɗin ana fuskantar da shi zuwa ga waɗansu daga cikin muminai wadda suka fifita wannan aiki na shayarwa suka fifita wannan aiki na shayarwa da kuma raya masallaci mai alfarma a kan hijira suka zaɓi su zauna a makka su rika aikin shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma ba za su yi hijira zuwa madina ba da da da da jihadi suka fifita waɗannan ayyuka akan hijira suka fifita su akan jihadi fi sabilillah wanda kuma wannan shine abin da yake dacewa da ƙarshen ayar saboda a ƙarshen ayar an wadato a wajen yin raddi da bayanin rashin daidaitansu cewa ba daidai suke ba a wajen Allah la yastawuna inda Allah ma'ana firka ta farko ba za su zama ɗaya da firka ta biyun ba aka kuma bayyana a ayar da za ta zo nan gaba cewa waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah su ne mafiya girman daraja a wajen Allah wanda kaga wannan an ambace shi ta fuskar da zai sa maka shu'urin cewa kenan na biyun ma ba a haramta musu samun wani abu na sakamako a wajen Allah ba sai dai waɗannan da suka yi imani suka yi jihadi su suka fi samun girman daraja shi yasa malamai suka yi maganganu guda biyu akai kuma aka samu asbabun nuzul guda biyu daga malamai sabubban saukar wannan wannan ayar ibn jarir at-tabari ya fitar da asar daga ubayd bin sulaiman yake cewa sami'tu ad-dhahhak yaqulu fi qawlihi aj'altum siqayatan hajj yace naji ad-dhahhak yana cewa a dangane da faɗin Allah ta'ala aj'altum siqayatal hajji ya ce abinda ya faru akbalal musulmuna alal abbas musulmai ne suka fuskanci abbas bin abdulmuttalib abbas dan uwan mahaifin manzan allah ne wa ashabihi da shi da sahabbansa mutanensa abokanansa allazina usiru yawma badar wanda aka kama su a matsayin fursunoni a ranar yakin badar yu'irunahum yu'irunahum ko yu'ayyirunahum bi shirk suna aibata musu da shirka ana aibata musu da abin da suke aikatawa na shirka wanda shi ma al'abbas duk da ya yi da'awar musulunci amma tun da ya fito tare da mashirikai suna yakar manzan Allah wannan da'awar tashi ba za ta zama karɓaɓɓiya ba daga shi ma ana ganinsa a matsayin tare yake da mashirikai to su suke aibata masa da wannan faƙalar abbas sai shi al'abbas yake cewa amma wallahi laƙad kunna nu'ammirul masjid al-haram ya ce wallahi ai mu mun kasance muna yin wani aiki mai falala mun kasance muna raya masallaci mai alfarma wadda fukul ani idan an kama fursuna muna ba da kuɗi mu fanshe shi wadda hajjibul bait muna hidimta wa masallaci wato ɗaki mai alfarma wa nuskil hajj muna shayar da mahajjata wato in mahajjaci ya zo muna shayar da shi mu bashi bashi abin bukata na abinci da abin sha sai lissafa wa'annan ayyukan ai daidai suke da abin da ku kuke kai na imani da jihadi ya ce to fa'anzar Allah ta'ala a ji'altum su ƙayatar hajji zuwa ƙarshen aya na ayar an saukar da ita ne a lokacin da shi al'abbas da abokanansa wanda mushrikai ne a lokacin suka yi da'awar cewa ai suna yin wani aiki da yake daidai da abin da sahabbai suke aikatawa ko wanda ya fi wanda sahabbai suke aikatawa shine shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma to sai Allah ya saukar da aya cewa yanzu za ku mayar da wannan aikin na shayar da mahajjata da kuma raya masallaci mai alfarma ya zama ɗaya alhali kuma kuna kan shirka kuma kuma yadda shi ya zama ɗaya da wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ba ambaci imani da manzan Allah ba saboda in an ambaci imani da Allah to tare suke da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku mayar da shi ɗaya da wanda ya imani da Allah da ranar lahira sannan kuma bayan wannan ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ba za su taɓa zama ɗaya ba a wajen Allah asar na biyu da aka samu na sababin saukar wannan ayar an same shi daga annuman bin bashir radiyallahu anhu kala ya ce kuntu inda mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance a gurin mimbarin manzan Allah faƙala rajulun sai wani mutum daga cikin musulmi yana cewa ma'ubali Allah a'amala amalan ba'dal islami illa an asqiyal hajja yace ai ni ba abin da zai dame ni ko da ban aikata wani aiki ba bayan na musulunta sai wato in banda kadai in rika shayar da mahajjata idan na rike wannan kadai ai ya ishe ni in shiga aljanna wa qala akharu shi ma nabiyun sai ce ma ubali alla a'mala amalan ba'da al-islam illa an a'mura al-masjid al-haram ai ba abin da zai dame ni wato koda ban aikata wani aiki ba bayan musulunci in banda raya masallaci mai alfarma wannan ai ya wadace ni wannan ya ishe ni wa qala al-akhar na ukun kuma sai yace al-jihadu fi sabilillahi afdalu mimma qultum ta ai jihadi fi sabilillahi yafi farla akan abin da kuka faɗa din nan to suna cikin jayayya fa zajarahum umar sai umar ya musu tsawa wa qala yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawmul juma'a yace ku daina daga muryoyinku a gurin mimbarin manzan Allah ya ce kuma wannan rana ranar juma'a ne walakin iza sallaitu iza sallaitu juma'ata da khaltu fastaftaituhu fi maktalaftu fi ya ce amma idan na yi sallar juma'a zai shiga gurin manzan Allah in tambaye shi yi masa fatawa a kan abin da kuka yi saɓani a cikinsa da ya shiga wajen manzan Allah ya tambaye shi ya ce fa'anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir yanzu za ku sanya shayar da mahajjaci da kuma raya masallaci mai alfarma ya zama daya kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira zuwa karshen aya to wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da lamba ta 1879 to kaga wannan asar na biyu shi kuma sai ya nuna ayar tana magana ne da wa da wasu daga cikin muminai ba mushrikai ba mai littafin almanar bayan ya koro wani adadi mai yawa na ruwayoyi da suka sauka dangance da sababin saukar wannan ayar to bayan ya ruwaito ruwayoyi da yawa ya ambaci ruwayoyi da yawa sai kice wal mu'tamadu min hadhihi ruwayat hadisun nu'man yace abin dogaro daga wa'annan ruwayoyin shine hadisun nu'man hadisin annuman bin bashir shine madogara li sihhati isnadihi saboda ingancin isnadinsa kusan shine yake da isnadi mafi inganci domin imam muslim ya fitar da shi sauran kuma zaka samu akwai wasu akwai maganganu a isnadinsu na farko kenan saboda ingancin wannan hadisi na annuman bin bashir wa muwafaqati matanihi lima dallat alaihi al-aya sannan matanin hadisin ya dace da abinda aya ayar take nuni zuwa gare shi mana hadisin ya dace da ayar min kauni mawdu'iha fil mufadala aw al musawat bayna khidmati al bayt wa hijabihi min min min a'mal al birr al hayyina al mustalid al mustalid al mustalidha ko al mustalidha wa bayna al iman wal jihad bil mal wal nafs wal hijra yake cewa saboda hadisin ya dace da mawdu'in ayar kasancewar mawudu'in ayar yana bayani ne akan fifiko da kuma daidaito tsakanin hidimta wa masallaci mai alfarma da kuma ɗaukar ko ciyar da mahajjata wanda ayyuka ne na alkhairi amma ayyuka ne masu sauƙi almustalazza waɗanda suke ana daɗaɗar da su ko almustalizza masu daɗaɗarwa wa bainal iman to sai ake auna su ake nuna fifiko tsakaninsu da imani waljihadi bilmal da yin jihadi da dukiya wannafs da kuma rayuwa walhijira da kuma hijira wahiya a shakkul ibadatin badaniya walmaliya wanda wa'annan ibadodin su ne mafi wahalar ibadodi wanda ake yin su da jiki da kuma dukiya maganan jihadi da dukiya da jihadi da rayuwa da hijira ka bar garinku ka koma wani gari ka yi hijira saboda addini wannan ita ce ibada mafi wahala in an duba ma wahalarsu da waɗancan ayyuka na shayar da mahajjata da wato raya masallaci mai alfarma zaka gaba ɗaya bane to tunda an kawo wannan bayanin ababin fifiko ko daidaito tsakanin waɗannan ayyuka sai nuna cewa ana magana ne da wa da masu imani muminai da suke wancan aiki da suke so su daidaita aikin da suke yi da aikin jihadi fi sabilillah qurdubi da ya kawo wa'annan maganganu a tafsirinsa sai ce hadal masab yaftadi annaha inma nazalat inda ikhtilafil muslimina fil afdal min hadhihi al ya ce wannan bayanin da aka koro yana hukunta cewa ayar ta sauka ne a lokacin da musulmai suka yi saɓani a lokacin da musulmai suka yi saɓani a tattare da wanda ya fi falala daga cikin wa'innan ayyuka aikin raya masallaci mai alfarma da shayar da mahajjata da kuma aikin imani da hijira da jihadi fi sabilillah a lokacin da ake magana lokacin da musulmai suka yi saɓani akan wanne ya fi falala ya ce sai ayar ta sauka a lokacin ne ayar ta sauka ya ce haka siyakin yake nunawa wa hina izin la yaliqu an yuqala lahum fi akhir al-aya in kuma haka ne to baya dacewa a ƙarshen ayar a ce musu wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane azzalimai ana magana akan masu imani suna yin aikin alkhairi sai dai wanne yafi wani wannan ko wannan kuma ƙarshe a rufe da Allah baya shirye da mutane azzalumai kenan akwai azalumai a cikinsu wannan kaga ya nuna cewa ba bai dace a rufe ayar da wannan lafazin ba idan har da masu imani ake ya ce fata ayyanar ishkal to a nan sai ishkali sai ya faru wa izalatuhu to yadda za mu yi kawar da ishkalin in ji kurdubi bi an yi kala shi ne sai mu ce inna ba'adar ruwat ta samaha fi ƙaunihi fa'an zalallahu al'aya ya ce wasu daga cikin marawaita sun yi sakaci sun yi sakaci a wajen faɗinsa fa'anzalallahu al'aya sai Allah ya saukar da ayar ma'ana ba a lokacin ne ayar ta sauka ba amma su sai suka yi sakaci suka ce a lokacin ayar ta sauka wa inna ma ƙara annabi yusuf salam al'aya ala umar hina sa'alau shi manzo Allah ya karanta wa sayar na umar ayan ne a lokacin da ya tambaye shi fa zannan rawi annaha nazalat hina izin sai marwaicin hadisin sai ya yi tsammanin a lokacin ayar ta sauka wasu zallabi hannabi su zama shi ko manzo Allah sai ya hujja da ita ala annal jihada afdalu mimma qala ulaika alladhina sami'ahum umar sai manzo Allah ya hujja da ita akan cewa jihadi shi yafi falala fiye da abinda waɗancan suka faɗa wa sayyidina Umar ko kuma abinda sayyidina Umar yaji suna faɗa fastafta lahum da haka sai musu fatawa fatala alaihi ma qad kana unzila alaihi sai ya karanta wa sayyidina Umar abinda dama an riga an saukar masa shi tun a baya ba a lokacin bane ayar ta sauka bi annaha nazalat fi ulaik ko fi haula saboda ita ayar ta sauka ne akan waɗancan na farkon mushrikai kenan an gane ayar ta sauka akan mushrikai abin akan su ta sauka amma kuma sai manzo Allah ya hujja da ita akan wa'annan an gane ya dauki ayar da yayi hujja ne kamar yanzu yadda yanzu wani abu zai faru a yau sai ka ɗauko aya ta alƙur'ani sai ka hujja kaga ba akan wannan abun ayar ta sauka ba amma ayar ta yi daidai da abin da ya faru ne to sai ka ja ayar ka karanta ka fassara wa mutane ga abin da Allah ya ce to a lokacin da manzo Allah ya faɗi ayar to sai shi maruwacin yayi tsammanin cewa a lokacin ne ayar ta sauka sai ya tsammanin cewa a lokacin ne ayar ta sauka ya ce alhali ayar kuma ta sauka ne akan waɗancan mushirkan wallahu a'lam Allah shine mafi sani yana na a tafsirin qurdubi juz'i na 8 shafi na 92 shanqiti a cikin al'azmun namir juz'i na 5 shafi na 336 zuwa shafi na 337 yake cewa yana ta'aliki an kalamin qurdubi game da maganar qurdubi yace kalamuhu fihi ajwadu ma waqaftu alayhi fi izalati iskali yace maganar qurdubi ita ce mafi kyan maganar da na gani wajen kawar da wannan iskali idan an ce ayar tana magana ne da muminai to me ya kawo maganan wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin yace to maganan kurkubi ita ce magana mafi kyau wacce na gani wajen yayi mana wannan iskali al-qasimi a cikin tafsirin sa juz'i na biyar shafi na 365 yake cewa qaulun nu'man fadar an-nu'man bin bashir da yace fa anzalallahu sai Allah ya saukar bi ma'ana anna misla hadha tahawur nazala fihi faisalul mutaqaddim cewa irin wannan muhawarar ai an samu bayani filla filla wanda aya ta sauka a kansa wanda ya riga ya gabata mana irin wannan jayayyar an riga an saukar da aya akan irin wannan jayayyar shi da ma'anan fa'anzalallahu sai Allah ya saukar mana Allah ya riga ya saukar da ayar da ta raba gardama akan wannan abin da kuke jayayya a kansa wa huwa hadhihi al-aya wadda ita ce wannan ayar la bi ma'ana annahu kana sababan li nuzuriha ba wai ya faɗi hakan bane da ma'anar wannan shine sababin saukar ta kawai sai ce fa anzalallah ba yana nufin a lokacin ayar ta sauka ba yace wa hadha al-isti'mal bayan yayi dogon bayani shi al-qasimi sai ya ci gaba yace wa hadha al-isti'mal wannan isti'malin sha'i'un bayna salaf abin da ya yadu tsakanin salaf magabata su ce fa anzalallahu ba wai suna nufin a lokacin ayar ta sauka ba wa mallam ya tafattal lahu cikin malamai yace duk wanda bai faɗa ku da irin wannan isti'mal na salaf ba tatanaqad tatanaqad inda ruwayat to ruwayoyi za su rika cakule masa ya rika samun tanaqudi eh sai wata ruwaya ta zo sai ga kaman ta ta ci karo da wata yace to wa yuharu to sai ya ɗeba wuce fil makhraji wajen samar da mafita sai ɗiba wuce ya kasa gane menene mafita fafham dalika wa tafattal lahu yace to ka fa'inci wannan kuma ka faɗaku game da wannan da yace fa anzalallahu ba yana nufin a lokacin ayar ta sauka ba yana nufin Allah ya saukar da ayar da ta yi magana akan irin wannan abin da kuke gardama a kansa ina fata an fahimta ibn jarir yace hadha tawbihun min Allah ta'ala zikruhu liqaumin iftakharu bis-siqaya wa sidanatul bayt abin nan wasidanatil baiti ya ce wannan ayar taubihi ne ma'ana wato aka ce taubihi shine a aibata maka akan wani abu da kai mara kyau taubihi ne daga Allah ta'ala wanda Allah ya ambace shi game da wa'insu mutane da suka yi alfahari game da shayarwa shayar da mahajjata wanda suka yi alfahari game da wato raya masallaci mai alfarma suke alfahari da wannan suke ganin wannan aikin ma ya ishe su su shiga aljanna ko da ba su yi sauran ayyuka na musulunci ba ko kuma ko da ma ba su karɓi musulunci ba ya ce to fa'a'alama Allahu jalla sana'uhu sai Allah wanda girda wato yabansa ya girmama sai ya sanar da su annal fakhra bil imani billahi wal yawmil akhir wal jihad fi sabilihi ya nuna musu cewa ai alfahari ana yin sa ne a cikin imani da Allah da imani da ranar lahira da jihadi fi sabilillah lafin da ziftafaru bihi min asidanati wasu kaya ba wai a cikin abin da suke yin alfahari da shi ba na kula da masallaci mai alfarma ko shayar da mahajjata ba nan ne abin alfahari ba abin alfahari yana tattare da imani da Allah da ranar lahira da hijira da jihadi yana nan a cikin tafsirin ibn jarir juz'i na 11 shafi na 377 imamu sa'adi a tafsirinsa juz'i na abin na shafi na 331 yace fihi anan zamu fahimci annal jihad wal iman billahi afdalu min siqayati al hajj wa imarati al masjid al haram bi darajatin kathira abinda zamu fahimta cewa ashe jihadi fi sabilillah da kuma imani da Allah ya fi falala fiye da shayar da mahajjata ya fi falala fiye da raya masallaci mai alfarma da darajoji masu yawa wanda zai fita jihadi jihadi na neman ilimi ɗaliban da zai fita neman ilimi wannan shi ne matakin farko na jihadi sannan ya samo ilimin ya zo yana aiki da shi yana karantar da shi idan jihadi na musulunci ya tashi ya ɗauki dukiyarsa da rayuwarsa ya fita don ɗaukaka addinin Allah wannan aikin nashi da yake ya fi falala linkin ba linkin fiye da wanda zai zauna yana raya masallaci ta hanyar share shi da kulawa da shi da yin ɗawainiya da shi ko kuma ta hanyar ɗaukan ɗawainiyar mahajjata ko kuma wasu mabukata yace darajar su ba ɗaya bane me dalili yace li'annal imana asluddin saboda imani shine asalin addini akan sa komai na addini yake ginuwa wa bihi tuqbalul a'mal kuma da imani ne ake karban ayyuka in babu imani ba a karban ayyuka duk aikin da zaka yi komai kyansa in bai ginu akan imani ba ba za a karba ba wa tazkul khisal da imani ne ɗabi'u da halaye suke tsabtatuwa su tsarkaku har Allah ya karbe su wa amal jihadu fi sabilillah amma jihadi fi sabilillah fa huwa zirwatu sinamil islam wanda shine abu na biyu da ayar ta ambata bayan imani sai jihadi to jihadi shine kololuwar tozan addinin musulunci الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع wanda da shi ne ake tsare addinin musuluncin da shi ne addinin musuluncin yake faɗaɗuwa sai da jihadi addinin musulunci yake yaɗuwa in aka daina jihadi kullum kuntacewa yake kullum kuntatuwa addinin yake al'umman su ƙara raguwa suke sai in ana jihadi ne yake faɗaɗuwa wa yunsarul haq sai da jihadi ne ake taimakon gaskiya wa yukhzalul batil sai da jihadi ne ake kunyata banna ake wato rusa bata da banna idan ba wa'azi ba karantarwa ba da'awa ba jihadi to banna za ta yaduwa wa amma iradu imaratul masjidil haram wa siqayatil hajji amma abin da ya shafi raya masallaci mai alfarma da shayar da mahajjata fa hiya wa in kanat a'malan salihah ita duk da ayyukan kirki ne su ma su ma ayyukan kirki ne fahiyar mutawakifatun alal iman ayyuka ne da suke ginuwa akan imani in babu imani to kaga babu bukatar wa'annan ayyuka ko an yi su aikin banza walaysa fiha min al-masalihi ma fil imani wal jihad sannan abinda ake samu na maslahohi a cikin addinin musulunci ta hanyar kula da masallaci mai alfarma da shayar da mahajjata abinda ake samu na maslahohi bai kai abinda ake samu na maslahohi a cikin imani da jihadi ba da haka jihadi da hijira bayan imani shine abinda yake mafi falala a nan sai mu fahimci kina fitab din ana fuskantar da shi zuwa ga masu imani waɗanda suka zaɓi shayarwa da raya masallaci mai alfarma akan jihadi kamar yadda hadisin annu'man bin bashir ya bayyana kamar yadda kuma ayar za ta tattaro hadda mushrikai waɗanda suke yin alfahari da aikin da suke yi na shayar da mahajjata da kuma raya masallaci mai alfarma sai zama manufar wannan jumlar mai daraja inkarin daidaito ko daidaitawa tsakankanin ayyukan guda biyu da kuma inkarin daidaito ko daidaitawa tsakanin ɓangarorin guda biyu ina fata fahimta ayyukan guda biyu ba ɗaya suke ba ɓangarorin guda biyu wannan ɓangaren da wannan ɓangaren ba daidai suke ba sai Allah ya fito fili ya bayyana inkarin a fili ya ce la yastawuna inda Allah ba sa daidaita a wajen Allah ai la yastawu la yastawi al-fariqul awwal al-fariq ath-thani fi hukmillah bangaren farkon baya yin daidai da bangaro bangare na biyu a cikin hukuncin Allah bangare na farko sune wa masu shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma ba za su zama ɗaya da masu wanda suka yi imani suka yi hijira suke jihadi fi sabilillah ba is anna al-fariq ath-thani domin bangare na biyu kaso na biyu lahu bi fadli imanihi as-sadiq wa jihadihi al-khalis al-ajru al-jazil inda Allah yana da lada gwaggwaba mai girma mai yawa a wajen Allah ta dalilin imaninsa da yayi na gaskiya da kuma tsabtataccen ko tsarkakakken jihadi da yayi fi sabilillah haka kuma ba a sanya shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma da kafirai suke yi ko da kafirai suka yi ya daidaita su ya ce mayar da matsayinsu ya zama ɗaya da matsayin waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi jihadi fi sabilillah matsayinsu ba zai zama ɗaya ba domin su mushrikai ne kafirai ne ko da suna kula da masallaci mai alfarma suna shayar da mahajjata wannan aikin nasu ma bai da wani sakamako a wajen Allah saboda aiki ne da bai ginu a wajen abin nan bai ginu akan imani ba sai ya zama yayi daidai da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul jasiya am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun ko kuma suna tsammani waɗanda suka yi aikata muyagun laifuffuka irin shirka da yaƙar manzan Allah da sauransu mu mayar da su kallabi na amanu wa amilu salihat su zamo daidai da waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyukan kirki a mai da su sawa'an daidai wa daida don kawai suna shayar da mahajjata suna kula da masallaci mai alfarma a mai da su daidai wa daida mahyahu wa matuhu rayuwarsu da mutuwarsu ta zama ɗaya duniya da lahira su zama daidai wa daidai sa'a ma yahkum abinda suke hukuntawa yayi muni haka a cikin suratul qalam daga aya ta 35 zuwa aya ta 36 yace afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkum shin za mu sanya musulmai wanda suka mika wuya ga Allah su zama ɗaya da mujrimai masu aikata laifuffuka malakum kaifa tahkumun me yasa me ku ya kuke irin wannan ɗanyen hukuncin sai zama jumlar mai daraja musta'nifa ce li taqrir al-inkar al-mazkur wa ta'kidihi jumlan ta zo ne kawai dan ta tabbatar da wancan inkari da aka ambata aktin la yastawuna inda Allah jumlan ta zo ne wato jumla ce musta'alifa sabuwar jumla ce da aka zo da ita don ta tabbatar da wancan inkarin da aka ambata a baya ta kuma karfafa shi sannan sai Allah ta'ala ya ce daga ƙarshe wallahu la yahdi qawmal zalimin shi kuma Allah baya shirye da mutane azzalumai sai zama dangantakar wannan jumlar da jumlolin da suka gabata wato a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kore daidaito tsakanin bangarorin guda biyu ya kuma bayyana mana wanda ya fi rinjayi daga cikinsu ya kuma tabbatar da shirya tana tare da masu imani ne a can baya da ya ce fa'asa ula'ika an ya kuno minal muftadin akwai tabbacin waɗancan su kasance daga cikin shiryayyu sai nuna cewa waɗanda suke kan aiki mafi rinjayi mafi falala su ne muminai waɗanda suka yi jihadi suka yi hijira suke jihadi fi sabilillah kuma waɗannan su ne ake da tabbacin za su kasance akan shiriya lokacin da Allah ya tabbatar wa muminai wannan to sai ya kore wannan daga mushrikai yace wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin shi kuma Allah baya shirye da mutane azzalumai ai wallahu la yuwaffiqu la yuwaffiqu lit-tauba wa li fi'l wa li fi'l al-a'mal as-salihah Allah baya yin gaman katar da tuba da kuma aikata ayyukan kirki wa kafirai da mushrikai kafiran da suka zaɓi kafirci da shirka to Allah baya musu gamdakatar da tuba da aikata ayyukan kirki daga cikin irin waɗannan kafiran akwai ahlu siqayatil hajji wa imaratil masjidil haram waɗancan kafirai da suke alfahari da shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma daga cikin mushrikai waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kokarin daidaita ayyukansu da aikin masu imani da Allah da ranar lahira suke kokarin daidaita aikinsu da aikin masu jihadi fi sabilillah to sun ajje abu inda bai dace da shi ba wanda yin hakan zalunci ne wanda Allah ta'ala yake wa yudillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha haka Allah yake yi sai ya batar da azzalumai kuma sai ya aikata abin da ya so yace kuma inna shirka da zulmun azim lalle shirka tabbas zalunci ne wanda yake mai girma shirka zalunci ne mai girma da haka sun zalunci kansu da wannan shirka da suke aikatawa wanda kuma har suke so su daidaita kansu da muminai saboda shayar da mahajjata da kuma raye masallaci mai alfarma ba za su taba zama ɗaya ba idan kuma ka waiwaya wajen muminai ɗin to su ma kuma aikin su ba zai zama ɗaya da aikin wa'annan ba wanda shi yake nuna maka mai fifikon ayyuka wanda kuma wannan yake sa martabar muminai din ta samu fifiko muminan da suke aikata irin wannan ayyukan ba ɗaya suke da wanda suke aikata ayyukan da ba su kai wannan falala ba ya nuna ashe a fagen imani ana samun fifiko a fagen ayyuka kuma ana samun fifiko haka kuma darajar mutane za ta kasance a aljanna Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin masu madaukakiyan daraja a cikin aljanna sanai ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الله تعالى يجي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ما لم قمي الله يجي كان صدرهما أتكن تفسير سيتي الذين آمنوا وهاجروا وأن سكي إيماني كما سكي هجرة wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi a cikin hanyar Allah bi amwalihim wa anfusihim wannan jihadin suka yi shi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu a'azamu darajatan inda Allah su ne mafi girman daraja a wajen Allah a'azamu darajatan ay rutbatan su ne wanda wato rutbar su matakin darajan su ya zama mafi girma inda Allah a wajen Allah su ne wanda darajar su tafi ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala min ghairihim fiye da wasu su yace wa ulaika humul faizun kuma wa'incan su ne wanda suka rabauta ay al-zafiruna bil khair su ne waɗanda suka rabauta da alkhairi dangantakar ayar da wadda ta gabata a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa bangarorin guda biyu ba sa daidaita ya ce la yastawu na inda Allah bangaren masu kula da masallaci mai alfarma suna shayar da mahajjata ba zai zama ɗaya da wanda suka yi imani suka yi hijira kuma suke jihadi fi sabilillahi ba to sai bayyana cewa to a nan a cikin wannan ayar sai ƙara bayyana ya kuma fito da wato wasu ayyuka da wa'annan mumine suka yi wanda ya fifita su akan waɗancan daga anan sai Allah ya ambaci imani da hijira da jihadi ya kuma hukunta cewa masu aikata wa'annan ayyuka su suka fi girman daraja a wajen Allah fiye da dukkan sauran halittu sannan sai Allah ya hukunta musu rabauta da rahama da kuma yarda tare da tafsili da Allah ya game da shi jihadin wanda bai yi shi a baya ba cewa sun yi shi ne da rayukansu sun yi shi ne fi sabilillah jihadin sun yi shi fi sabilillah da rayukansu da dukiyoyinsu kenan sai aka ƙara wannan sun yi jihadin a cikin hanyar Allah da dukiyoyinsu da rayukansu to wannan shi yasa darajarsu ta ɗaukaka ta zama su ne mafi girman daraja a wajen Allah kenan ana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi suka yi imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi bayan wannan suka yi hijira daga garuruwansu suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da iyalansu daga garuruwansu suka koma madina tare da manzan Allah wanda ita ma hijira aiki ne mai wahala bayan wannan kuma wajahadu li ila'i kalimatillah suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah jihadin nan bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu Allah ya ce ta ula'ika a'zamu ay arfa'u darajatan inda Allah su ne mafi girman daraja mafi girman matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to su ne mafi girman daraja akan wa domin aka ce wane shine mafi kaza to kenan akwai wanda yafi akwai wanda aka fi to a nan ba a bayyana waɗanda aka fi ba an dai bayyana waɗanda suka fin amma ba a bayyana waɗanda suka fi ba saboda waɗanda ba a bayyana waɗanda aka fi ba domin waɗanda aka fin za ka iya hararo su a gane a yi a'azamu darajatan inda Allah min ula'ika kuffar daga waɗancan kafirai da suke alfahari da shayarwa ko kuma ka fassara shi min kulli fa ula'ika a'azamu darajatan min kulli man lam yakun mawsufan bi hadhihi sifat su ne mafi girman daraja fiye da dukkan wanda bai sifatu da wa'annan sifofin ba ko ka ce a'zamu daraja uzaika a'zamu darajatan min ashabi siqayati wal imara su ne mafi girman daraja wato fiye da masu shayarwa masu raya masallaci sai dai dan iskalin da za a samu idan aka ce ulaika a'zamu darajatan inda Allah min ulaika al-kuffar wa'innan su ne mafi girman daraja a wajen Allah fiye da waɗancan kafiran to su kafirai ai ba su da daraja ko guda idan aka ce wa'innan sun fi kafiran daraja ya nuna su ma kafiran suna da me suna da daraja amma waɗancan sun fi su daraja shi ne abin da zai faɗo a cikin tunaninka ya ka ce wane ya fi wane kaza ya shi ma wane yana da wannan abu yana da wannan sifar sai dai wannan ya fi shi kuma abinda aka sani kafirai ba su da wata daraja to sai malamai suka ce abinda ake nufi inna hadha warada ala hasabi ma kanu yuqaddiruna li anfusihim min ad-daraja wal fadila inda Allah wannan in an danganta da abinda suke kaddara wa kawunan su na daraja a wajen Allah tunda su kafiran su ma ai gani suke suna da daraja a wajen Allah suna kaddara wa kansu wani matsayi na daraja suna ganin abin da suke yi din nan na kafirci da sauran ayyukan da suke zai samar musu wata daraja a wajen Allah hatta gumaka da suke bautawa cewa suke mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ko bai sa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa irin ta rahama haka su ji suke cewa su ma suna da daraja a wajen Allah haka suke jin kawunan su to in an danganta da wannan darajar da suke ji wadda babu ita su ne suke abin nan dinta suke kaddara ta to muminai su ne mafi girman daraja akan wannan daraja da suke kaddarawa wasu malamai suka faɗi wannan suka ce kuma idan ana nufin ula'ika a'zamu darajatan inda Allah ko kuma babu karmar ula'ika akwai ta babu ko a'zamu darajatan inda Allah الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله waɗanda suka yi jihadi suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi su ne mafi girman daraja wato mimman lam yakun mausufan bi hazihi sifat fiye da wanda bai sifatu da wa'annan sifofin ba ko da ko mumini ne sai zama abin da ake nufi wa'annan su suka fi girman daraja fiye da duk wanda baya tare da wa'annan sifofin ba da fiye da wanda bai da cikakken imani ko kuma ko yayi imanin amma bai yi hijira ba ko kuma yayi hijirar amma bai yi jihadi ba to waɗanda suka hada wa'annan sifofin sun fi shi me sun fi shi girman daraja to sai zama nan kamar akwai faɗakarwa akan cewa to a yayin da suka kasance sun fi muminai da ba su sifatu da wa'annan sifofin daraja ba to me zaka ce kuma in an kwatanta da kafirai wanda ba sa ma tare da imani daga min babu aula idan an ce muminai ma 'yan uwansu wanda sun yi imanin watakila ma sun yi hijira amma ba su yi jihadi ba to wanda suka yi jihadin sun fi su daraja to me za ka ce game da wanda shi kwata-kwata ma bai yi imanin ba balantana a yi maganin hijira balantana a yi maganin jihadi kaga min babu aula idan aka ce kuma waɗanda ake nufi da cewa an fi su daraja su ne ashabu ashabu siqaya waɗancan da suke shayar da masallaci abin nan mahajjata suke raya masallaci su ake nufi sai zama ma'anansa annal mu'min al-mujahida al-muhajira muminin da ya jihadi ya yi hijira afdalu mimman ala ala siqayati wal imara sun fi falala fiye da wanda yake aikinsa shine shayar da mahajjata da kuma raya masallaci mai alfarma sai zama abin da ake nufi da wannan tarjihi ana fifita ayyukan waɗancan akan na wa'innan wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da ya sa ba a ambaci waɗanda aka fi ba ba a ce ula'ika a zama darajatan minal mushtagili na bisi ƙayat wal imara wa'innan su suka fi daraja wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi su suka fi daraja fiye da wanda suka shagaltu da shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma ba a faɗi wannan ba la'annahu law ayyana dhikrahum inda Allah ya ayyana ambatansu la awhama anna tafdilatahum inma hasalat bin nisbati ilayhi wannan zai bada wahamin fifikon wa'annan kadai zai kasance ne akan wa'annan da suke shayar da mahajjata fifikon masu imani wanda suka yi hijira suke jihadi ya takaita ne kadai akan wa masu shayar da mahajjata wanda suke raya masallaci bi alfarma sai zama an takaita fifiko akan wa'annan kawai amma a lokacin da aka kyale ba ambace su ba sai nuna fifikon su mutlaq ne an fahimta kenan su ne mafiya daraja fiye da waɗancan kafaran dama ba a haɗawa su kafaran ko ma darajar ba su da ita kuma su ne mafiya daraja fiye da wa'annan da suke shayar da mahajjata suke raya masallaci bi alfarma kuma su ne mafiya daraja fiye da duk wanda bai sifatu da wa'annan sifofin ba ko da ku ya sifatu da wata sifa daga cikin wa'annan amma bai hada su gaba ɗaya ba to wanda suka hada wa'annan sifofin to sun fi shi daraja a wajen Allah to sai zama kamar zaburarwa ne cewa idan ka gana aiki na musulunci aiki na jihadi to ka kasance a gaba gaba domin darajar ka ba za ta zama ɗaya da wanda ya tsaya a baya ba sai zama kamar faɗin Allah ta'ala la yastawi minkum abinda la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله يتي لا يستوي القائدون من المؤمنين waɗanda suke zaunannu a gida daga cikin muminai wanda ba su fita jihadi ba ghairu ulid darari banda ma'abuta cutarwa ko wata larura su an cire su wanda suke tare da larura makanta ko gurgunta ko wani rashin lafiya da ya hana su fita jihadi su waɗannan suna da lada ma sun yi tarayya da waɗanda suka fita a wajen lada saboda niyyarsu amma ana magana ga waɗanda suka zauna ba su fita jihadin ba sannan ba sa tare da wata larura to darajarsu ba za ta zama ɗaya ba wal mujahiduna fi sabilillah da waɗanda suke yin jihadi a cikin hanyar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu ba ɗaya suke ba faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja Allah ya fifita waɗanda suke yin jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan zaunannu ta fuskar daraja wa kullum wa'ada Allahul husna sai da kowanne Allah ya yi masa alkawarin mafi kyau wadda ita ce aljanna وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما سيدي ألا يا في فيتا وأن سكي جهادي في سبيل الله أكون زونا نوان بس فتا جهادي بدل لا دامي جرما ألا يا في فيتا درجات منه وصد درجوجيني دقا قريشي ومغفرة ورحمة دوات إرن غافرة درحمة دزي للبيتا دزي للبيسو دا إتا ألا يسامنا تكنسو وكان الله غفورا رحيما shi kuma Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai a suratul nisa'i daga aya ta 95 zuwa aya ta 96 haka a cikin suratul hadidi yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir yace ba za su zama ɗaya ba daga cikin ku la yastawi minkum ba zai zama ɗaya ba daga cikin ku man anfaqa min qablil fathi wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a yi fatihu makka lokacin da ake tsananin bukatar dukiya wa qatala kuma yayi jihadi yayi yaki kafin a yi fatihu makka ulaika a'zamu darajatan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin fatihu makka suka yi yaki kafin fatihu makka a'zamu darajatan su ne mafi mafiya girman daraja min allazina anfaqu fiye da waɗanda suka ciyar min ba'adu daga bayan fathu makka wa qatalu kuma suka yi yaƙi daga bayan fathu makka wa kullum wa'ada Allahu husna sai dai kowanne daga cikin bangarorin guda biyu Allah ya musu alƙawarin mafi kyau wace ita ce aljanna wallahu bima ta'maluna khabir shi kuma Allah game da abin da kuke aikatawa masani ne to kaga wannan ayoyin suna nuna fifikon mujahidai masu kokari da dukiyoyinsu da rayukansu su ba da lokacinsu su ba da dukiyoyinsu su ba da rayukansu don ganin addinin musulunci ya ci gaba ko ta hanyar ka ɗauki littafi ka je makaranta karatu ne ka shiga daga cikin masu jihadi shine matakin farko na jihadi kar ka ɗauka sai ka ɗauki takobi ka tunkari arna shine ake cewa jihadi jihadi mataki mataki ne tun daga ka ɗauki littafi ka tafi gaban malami ka zauna ya koya maka karatu wannan jihadi kake yi ka shiga daga cikin masu jihadi idan ka koya kuma ka yi aiki da shi shi ma jihadi ne sannan idan ka koya ka yi aiki da shi ka karantar da shi ka yi da'awa ka kira mutane ka ja hankali mataki shi ma wannan mataki ne na jihadi wadda dai yana da kashin jihadun nafs ya kai da kai sannan kuma ka yi haƙuri a kai tunda abu ne da yake da buƙatar haƙuri to kaga wannan karka ɗauka cewa in aka ce jihadi kaɗai sai an ɗauki takobi hatta neman ilimi jihadi hatta neman ilimi an kawo ka duniyan nan ne don ka bauta wa Allah bautan nan kuma ba a yin ta sai da ilimi kenan neman ilimi ya zama dole kar mutum ya zama shi kawai rayuwarsa neman duniya ne baya neman ilimi baya neman lahira wannan kuma ba daidai bane kuskure ne ko da mutum yana da imanin yana aikata ayyukan kirki matukar baya da wata gudunmuwa da yake bayarwa wajen jihadi jihadi me jihadi shi ne taimakawa addini ya ci gaba ba ka sa kudinka wajen taimakon addini ba ka bayar da rayuwarka ba ka ba da lokacinka kama je ka yi karatu ka waye ka san addinin ba ka yi kwata-kwata ba ka daga cikin masu jihadi wannan kana baya sannan wanda yake neman ilimin yake karantar da shi ba zai zama ɗaya da wanda ya samu ilimin baya karantar da shi wanda yake karantar da shi kuma ba zai zama ɗaya da wanda ya ɗauki mataki abin matakan iri-iri ne wanda yake zaune kawai shi abin nan aikin da yake yi shine ya karantar ba zai zama ɗaya da wanda bayan ya karantar kuma zai tashi ya shiga ƙauyuka ya shiga kaza yana kiran mutane zuwa ga addini kenan mataki mataki ne kana ƙara kai mataki na gaba to darajar ka za ta tsara ta wanda ya tsaya a matakin baya kenan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu a cikin irin wannan ayyukan ne masu gwagwarmaya ya kamata a ce sun yi gwagwarmaya akwai hadisin abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu wanda manzo Allah yake cewa la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu yace ku daina zagin sahabbaina kar ku zagi sahabbaina wannan ya faru a lokacin da Khalid bin al-Walid suke jayayya da wani daga cikin sahabbai wanda yana daga cikin al-asabiqun al-awwalun sahabbai wanda su sun karbi musulunci tun da dadewa sun yi jihadi sun yi kokari wanda darajar su ta dara wanda suka musulunta daga baya irin su Khalid da sauransu to sai Khalid yake zagin wannan sahaba to sai manzo Allah ya ce masa ku daina zagin sahabbaina falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahabin da a ce ɗaya daga cikin ku sahabi ne fa ake gaya magana da a ce ɗaya daga cikin ku wanda kuka musulunta daga baya zai ciyar da daidai da dutsen uhud na zinari ma balaga mudda ahadihim abinda zai samu na lada ba zai kai daidai ba zai kai daidai da mudun ɗayan su ba ko rabin sa ma'ana wa'annan sahabbai na farko farko da suka yi gwagwarmaya suka yi jihadi a karan farko kafin a yi fatuhu makka wanda suka yi jihadi tun addinin musulunci yana ɗanyensa yana da zafi-zafinsa su ɗauki mudu ɗaya su bayar na alkama misali ko shinkafa ko alkama fi sabilillah ladan da Allah zai ba su ya fi kai da ka musulunta daga bayansu ka bayar da daidai da dutsen uhud na zinariya ladan da za a baka bai kai ladan mudun ɗayansu na alkama ba yace kai ko rabi bai kai ba to kaga darajar su ta riga ta yi gaba sai dai mu kwaikwaye su mai fatan Allah ya haɗa mu da su a aljanna Allah ya ce wa ula'ika humul fa'izu kuma waɗancan su ne waɗanda suka rabauta alfa'izu ai wa ula'ika allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah hum allazina yasfaruna bi matlubihim bi dukhulil janna wa najati minan nar waɗancan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah su ne waɗanda suka rabauta da abin da suke nema na shiga aljanna da tsira daga wuta to Allah ya ba su sun rabauta daga wannan sun samu rabauta sun samu aljanna kuma sun tsira daga azabar wuta faɗin Allah da ya ce wa ula'ika humul fa'izu kuma waɗancan su ne wanda suka rabauta wannan jumla ce ma'tufa da aka yi adafinta akan a'zamu darajatan wanda su ne ashabul fauz aka yi ta'arifin su da alfa'izuna billam bil alif wal lam aka ce wa ula'ika humul humul fa'izu wannan alif da lam din tana fa'idantar da alƙasar kamar su kaɗai ne wanda masu karabauta wanda ana kiransa ƙasurin iddi'a'i suna kiransa ƙasurin iddi'a'i ƙasar iddi'a'i ana faɗarsa lil mubalaghati fi izami fauzihi da a kai makura wajen nuna rabautarsu hatta inna fauza ghairihim bin nisbati ila fauzihim yu'addu kal ma'lum har ma ana lissafa rabautar wasunsu in an danganta ta da tasu kamar ma babu ita ne kamar ma su kaɗai ne wanda suka rabauta duk da bayan su akwai wanda suka rabauta amma idan aka danganta rabautar su da tawasunsu sai zama tawasunsun kama kamar babu kamar ma ba rabauta ba ce an gane kamar wani ne sai a bashi miliyan ɗari sai kuma sai a baka dala ɗari wato ai kaga kai ma dai ka rabauta da nawa ka rabauta da dala ɗari amma dai wanda aka bashi miliyan 100 kaga riba ɗaya kuke da wanda aka bashi dala 100 ba to kamar haka ake so a faɗa sai ga kai kamar ma ba a baka komai ba wani kakanmu da ake bada labari kaka na wajen uwa can a sudan suna kamun kifi aka wuli daga wanda ya cika kwando biyu sai wanda ya cika kwando uku da kifi ba kuma tare da shi duk kowa yake shiga duk yadda kowa yake shi ma yana yi amma shi Allah bai bashi ko guda ɗaya ba abin mamaki ko guda ɗaya yamma ta yi ana ta janye taru za a koma gida yamma ta yi yana jawo taru zai naɗiye sai biyar ɗan kifi guda ɗaya sai biyar ɗan kifi guda ɗaya ya fudda kifin daga cikin taru ya juya ya juya ya kalli wancan kwando biyu wancan kwando uku shaba Allah astaghfirullah ta ba Allah ya ce wannan daga wanda ka ba kwando biyu sai mai kwando uku sai mai kaza ni karsa abinda za ka ba da sai guda daya ce yan goya kayan ka ba su sai ya jefa ya cikin ruwa yan goya kayan ka na ban bukata sai ya bai da kibi cikin ruwa wai ya yi hushi ne to kaga me yasa yake ganin tashi rabautar ba komai bace ha saboda ya in an danganta da ta yan uwan shi mai kwando uku mai kwando hudu cike da kifi shi da aka bashi guda ɗaya kamar ma ba bashi komai ba shi yasa ba ya hushi ya jefa ma Allah kayan shi bai so to irin wannan ne sai kaga wata rabautar in aka ba wani wata rabautar ka kalli taka sai kaga kai taka ba komai bace aka zo da ismul ishara na ula'ika littanbihi ala annahu mustahaqqul fawza li ajli tilka al-awsaf dan a nuna cewa su sun cancanci wannan rabautar ne saboda wa'annan sifofin da suka bambanta da su sifar imani da hijira da jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu wa'annan sifofin su ne sababin da yasa suka samu waccan rabautar shi yasa aka yi ishara da ula'ika aka ce to waɗancan humul fa'izu su ne wanda suka rabauta sai zama rabautar su rabauta ce wadda take mai girma sun yi daidai da waɗanda Allah yake cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya nesantar da shi daga wuta ya kuma shigar da shi aljanna to hakika ya rabauta babbar rabauta shine kai nesa daga wuta a nesantar da mutum daga wuta mai tsananin bala'i wa udkhila aljanna kuma aka shigar da shi aljanna to haƙiƙa ya rabauta rabauta wadda take mai girma yace kuma la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ba za su zamo daidai wa daida ba yan wuta da yan aljanna ba sa daidaita wanda yake wuta ga wanda ya san menene wuta da azabar wuta da wanda yake aljanna ga wanda ya san micece aljanna da ni'imomin da suke cikinta zai san cewa ba ɗaya ake ba ashabul jannati humul faizu yan aljanna wanda suka samu kansu cikin aljanna Allah ya samu na cikin su su da wanda suke da babbar rabo shi yasa Allah ta'ala ya ce to wa'innan humul faizun wa ulaika humul faizun waɗannan su ne waɗanda suka rabauta idan mun zo darasi na gaba za mu tashi bashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin ko wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh